الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة عشرين دقيقة المحرم هجرتنا لدبو دقيقة إلى أربعين دبير wanda ya dace da takwas ga watan takwas miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin bikin malikiya a littafin irshad muna bayani akan ainihin aikin haji a aikace ko in ba manta ba a baya mun ɗauko tun daga ainihin ɗaukan harama har zuwa shigowan shi garin maka ya zo ya yi ɗawaful ƙudum har ya jira zuwa ranar takwas ga wata ya fita mina ya je yi sallah biyar dinnan a mina idan gari ya waye aka yi asuba gari ya waye za a ɗunguma zuwa arfa in ya je arfa aka gama tsayuwan arfa rana tana faɗuwa gari ya lumshe aka tabbatar da rana ta faɗi sai a ɗunguma zuwa ainihin musdalifa ko in ya zo musdalifa zai kwana musdalifa ya tsinci tsakoyin da zai jifa gaba ɗaya a nan musdalifa idan ya tashi zai tsaya a mash'aril haram har gari ya waye kan rana ta hudo zai kama hanya ya zo mina yana zuwa mina tare zai wuce wajen jifa ya je ya jifa in yayi jifan nan yana da abin yanka ya je ya yanka in yayi yanka sai ya zo ya aski sannan in yayi aski sai ya wuce makka ya je ya yi dawaful ifada wa hadha huwa rukunu muka ce ba wannan dawaful ifadan shine dawafi na rukuni wanda in bai yi shi ba ba shi da haji to anan muka tsaya ba to idan ya je wannan ɗawaful ifadan summa ya'udu ila minan sannan sai ya dawo garin mina kaga ita mina zuwa uku ake mata lokacin da ya tashi a ainihin maka ranar takwas ga wata ranar ainihin tarwiya mina zai zo idan aka taso a musdalifa ma bayan an sauko a arfa nan ma mina za a zo sannan kuma bayan an ji an yi ɗawaful ifada nan ma za a dawo mina shine summa ya'udu ila minan bitu biya layaliyar tashriki to in yazo mina me zai yi zai zo ya zauna ne ya huta har ya kwana ya ƙara kwana ya ƙara kwana kwana ukun nan layaliyar tashriki dararen nan na yanye ne dararen nan na ainihin shanye nama abin da yasa ka ce a layaliyar tashriki a yamu tashriki saboda kwanaki ne wanda an yanka ake ta ainihin shanye nama shi yasa ake to a tashriki shi ko wancan ranar takwas ga wata mun da ake cewa yau tarwiya rana ne na tanajin ruwa saboda za a fita jeji kowa zai tanajin ainihin ruwa saboda kowa yana bukatan kar ya je kishi ya same shi ya samu koshi shi yasa ake ce ranar tarwiya yawwa eh rawiya in an ce rawiya ba ya koshi kenan ba yawwa fa bitu biya layaliyat tashriqi sai je ya kwana a garin Mina ma'ana yayi kwanakin yanye ne wayannan kwanaki ayyamu tashri kwana uku din sai je yayi wannan kwanakin a garin Mina to me zai yi me zai zaunar da shi yace liramyil jimari saboda je yayi ainihin jifa bayarmi al ayyam salasata kaga sai yayi jifa na wayannan kwanaki guda uku din kullu yawmin kowace rana bada zawali bayan rana ta gushe a tsakiyar sama lokacin azuri yayi kafin sallar azhar ake son ya je yayi jifa din la yujzi'u qablahu idan yayi kafin azhar kafin rana ta yi zawal ya je jifa bai yi ba wala laylan hakanan in yayi jifa da daddare ma bai yi ba kaga wannan tsohon fiqhu kenan na da dan wannan za a ce kaman tsohon yayi tunda yanzu in ka lura in aka takaita jifa a wannan lokacin to yana kai zuwa har ga mutuwa ma ko yana kai zuwa ga ainihin har mutuwa saboda haka yanzu ana budawa ana budawa yanzu kam ai ya kai ga ma awa 24 ba lokacin da ba a yi jifa amma asali abin da aka sani jifa daga zawal zuwa faduwar rana a wannan tsakanin mutum zai yi in yayi kafin lokacin bai yi ba in ya bari sai da rana ta faɗi yayi da daddare ma bai yi ba eh da eh eh da eh to to to amma yanzu eh to mutane sun watse din yaushe za su watse akan wani lokaci akan safiya a'a to dama ai bayan zawal din shine ma lokacin shine ma lokacin lokacin da sunna ta tabbatar bayan zawal zuwa kan faduwar rana to amma yanzu tunda an buda idan mutum daman zai samu bayan zawal din ai ya fi masa ma kaga ya fi bai shakku musamman dan malikiya ma kaga dan malikiya dama an ce ma an kai kafin zuwa din ma bai ba yawwa sai dai kuma za a lura da cewa idan hukuma ta kayyade wa kowane tawaga ko kuma kowane yan gari ga lokaci dan zai yiwu idan aka ce mutane duk sun gano bayan zawal ba mutane sai ake zuwa kuma ana cinkushewa bayan zawal in an gano za a iya cewa to yanzu za a ware wa kowane mutane lokaci sai ya zama kai Allah ya kaddara ma da safe ne ya za ka yi ko cikin dare ne ya za ka yi yawwa wa yabda'u bil jamrati sufla idan mutum ya zo jifa din dama mun ce tsinto tsakuwoyin shi na jifa tun a Muzdalifa ba tsakuwa saba'in idan zai yi ta'khir tsakuwa arba'in da tara idan zai taƙadim ba, to idan ya zo dama in ba ku manta ba jiya ranar ainihin goma ga wata ranar sallah ya zo ya yi jifa na ainihin jamratu al'uliya ko al'akaba da tsakuwa bakwai bai jefi na farko da na biyu ba. To yanzu yau da ya damina idan rana ta yi zawali ya fito fayar mi sai ya je ya jefi wannan asufula ɗin wurin jifa na farko shine asufula fayar miha sai je jefe ta bi sabi hasayatin da tsakuwa bakwai kuma idan ya zo jifan faramiyan cillawa zai yi jifa lawabi'an ba ajiyewa ba ya kudo ya kudo gurin da ake jifan yana zuwa kawai dauki tsakoyin diya a ajiye sai mu ce to ai baka yi jifa ba dole sai ka cilla shi ya ji ya daki wannan abin ya fada wa yukabbiru ma kulli asatin hakanan zai kabbara tare da kowane tsakuwa kowane tsakuwa in ya daga ana so sai yayi kabbara sannan ya cilla shi wa yataqaddamu amamaha idan ya gama jifa bakwai din nan a wajen na farko na asufula ya taqaddamu sai ya gabata amamaha gaban wannan din tunda gurin jifan guda uku ne ga na farko ga na tsakiya ga na ƙarshe to in yayi na farkon sai ya gabata amamaha gaban na farkon idan ya wuce wajen fa ya tawajjau akabata sai ya fuskanci akaba shine ya fuskanci alqibla kenan tunda akaba tana hanyar makka duk lokacin da ka juya ka fuskanci akaba kaga kana fuskantan harami kenan kana fuskantan ainihin alqibla wa yabtahilu bidduai sai ya nace shagaltu ya kaskantar da kanshi ya tsaya yayi addu'a sosai malamai suka ce ya yayi addu'a gurgudan mutum ya karanta suratul baqara a gaggauce kaga suratul baqara ko a gaggauce ne ai zai iya ɗaukan mutum kusan minti talatin ko arba'in ko to ana so mutum yayi ainihin addu'a gwargwadon kamar suratul baqara a karanta shi a ainihin gaggauce kamar tajira ka summa yati alwusta sannan idan ya gama wannan addu'an sai ya je wajen jifa na tsakiya fa yaf'alu kadhalika sai aikata kamar yadda ya a wancan din yayi jifa so bakwai kuma jifa ba ajiyewa ba kowane tsakuwa an ya ɗaga shi ya yi kabbara ya cilla sun mu ya til uli to ko alu kazalika ya aikata kaman wannan ma'ana shi ma in yayi jifan zai koma gefe ya fuskanci akaba yayi wannan addu'a din ya nace ya dade ya kaskantar da kanshi yayi addu'a sosai sun mu ya ti al'uliya sannan sai ya je gurin jifa da ake cewa al'uliya ita ce ainihin jamratul akaba wanda in ba ku manta ba jiya yayi jifan a wurin jiya in ka lura ya tsallake na farko ya tsallake na biyu na ukun ya jefa to yanzu in yayi na farkon yayi na biyun sai ya je wajen wanda ya jefa jiya na uku din shine al'uliya fayarmiha sai ya jefe ta ita ma jifa so bakwai da tsakuwa bakwai idan yayi jifan ainihin al'uliya shi ba tsayuwan addu'a yana gama jifa kawai zai kewaya ya dawo garin mina ne gobe ma ya sake fita ya je ya dawo jibi ma in zai yi ta ya je ya jefa sai ya wuce ainihin makka ya gama jifa kenan wa tartibu shartun wannan jerantawan sharadi ne sai ka fara da ainihin wusta sai ka fara da sufula sannan ka jefi wusta sannan ka yi ainihin akaba ko al'uliya wannan jerawan sharadi ne fa inna kasa idan mutum ya sunkuyar shi sai ya hauro ta sama can ya fara da uliya sannan yayi wusta sannan yayi ainihin sufula to a adama na kasa ya maimaita abin da ya sunkuyar ya ɗebo tsakuwan shi guda 21 da ya zo su yaro ta sama ya zo ya yi uliya da bakwai ya yi wusda da bakwai sai da ya zo ya sufulan yana gama bakwan sai mu ce to yanzu saura wusda da uliya shine a adama na kasa ai su ne sunkuyar yanzu yana zuwa wannan da yayi na ƙarshen dama da shi ake farawa shi bakwan shi yayi amma ana bin ka bakwan tsakiya da bakwan ƙarshe saboda ka fara su kuma su ne a ƙarshe shine a ada ma na kasa wala yarmi bima qad rumiya bi ko wama yarmi bima me bima karrumi ya bi munan ba ta yi wala yarmi mutum ba zai jifa ba bima miya da ainihin dutsen da aka yi jifa bi da shi yanzu misali duwatsun da aka yi jifa ba zai yiwu ka zo ka kwashe su kai ma ka koma gefe ka yi jifa da shi ba yin hakan makaruhi ne an fi so ka tsinto tsakuwanka a can wani waje ka zo ka yi jifan da shi wa man taraka al-mabita walau laylatan duk mutumin da ya bar kwana a mina ko da dare ɗaya ne bai kwana ba in dai ba irin wa'inda aka yi wa sauƙi kamar masu shayar da ainihin alhazai a harami kamar ainihin masu ciwo da aka yi musu izini ba in ba irin wannan ba duk mutumin da ya bar kwana amina walau lailatan ko da dare ɗaya ne bai kwana ba warramiya ko mutum ya bar jifa walau hasatan ko da tsakuwa ɗaya ne da gangan ya bari bai jefa ba to lazima huddamu jini ya lazimce shi saboda haka wannan adadin tsakuwa adadin tsakuwoyi sharaɗi ne sannan kuma kwana amina sharaɗi ne walau fadala fi yadihi hasatun To yau da a ce ya tsinto tsakuwan shi guda bakwai, a guda ishirin da ɗaya, ya zo yana lissafawa ya yi na farko bakwai, ya yi na biyu bakwai, ya yi na uku bakwai kuma ga tsakuwa ɗaya ya saura. La yadri min ayyihinna bai san wannan tsakuwan wanne ne, kaga dai dole akwai ɗaya wanda shi da ya jefa, tunda tsakuwan ya irga ishirin da ɗaya ne, kuma da ya zo gashi ya jefi na farko, ya jefi na biyu, ya jefi na uku kuma ga tsakuwa ɗaya. bai san awanne ba ne amma ai dole da a ɗaya daga cikinsu ya bar tsakuwa ɗaya. To yanzu ya zai yi, yarmi fi kulli jamratin hasatun, yanzu zai jifa a kowane gurin jifa zai jefi tsakuwa ɗaya ala tartibi a bisa jeranta a wannan ƙaunin zai je nemo wani tsakuwa guda biyu su zama uku sai ya zo na farko ya ce wataƙila a nan ne na yi shida sai ya jefa. sai ya je na tsaki ya ce wata kila nan ne sai ya jefa sai ya je na ƙarshe ma ya jefa kaga kowanne ne yayi shida gashi ya cike ya zama bakwai amma a nan akwai malaman da suka ce ai ba zai yiwu ba ai tartibi sharaɗi ne idan ka lura ga tsakuwa ɗaya ya saura a hannun shi kuma ai dole ne a cikin ukun nan akwai wanda shida yayi wannan shidan zai yiwu a na farko ne zai yiwu a na biyu ne zai yiwu a na uku ne ko to yanzu kaddara da na a na farko ne yayi shida sai ya wuce na biyu da na uku kaga kwata kwata kwata kwata wannan na biyun da na uku ba samu tartibi ba tunda bai gama na farko ba saboda haka suka ce dole tsakuwa goma sha biyar zai nemo ya zo wannan ko kuma ya nemo sha hudu zamu ce wannan guda ɗayan da ya rage sai ya zo ya jefi na farkon da shi kaga in shine shida yanzu gashi ya cike bakwai tunda ya cike bakwai na uku na na tsakiya da na ƙarshe ba su yi ba sai ya yi su da tsakuwa bakwai bakwai kaga anan ne ya samu cikakken tartibi summa yadbu ila makka sannan idan mutum ya gama jifan nan ya gama zaman mina idan tasir zai aka gama kwana uku idan menene waman waman waman waman menene waman waman waman menene wazkur lafiya ma dulat waman ta'ajjala yawa idan ta'ajil zai yi kwana biyu zai yi idan ta'asiri zai yi kwana uku zai yi to idan ta'ajil din ne in ya zo zama mai na kwana biyu yana gama kwana biyu ya gama ainihin aikin haji sai ya tafi makka idan kuma ta'asiri din zai yi kwana uku idan aka yi wannan kwana uku ya jifan kwana uku shikenan sun mai ya dafau ila makka sannan sai ya tafi ainihin zuwa garin makka saboda mai liɗa wafil wada'i saboda ya wafil wada'i ko da garin su yana gaba da mina in yayi wannan jifan an fi so ya koma makka ya je ya dawaful wada'i tukuna ya gama aikin haji sai ya koma garin su wa akhirul manasiki wannan dawaful ifada dawaful wada'i shine karshen ainihin aikin haji alhamdulillah